أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم هذه منا إن ثلاثة goma kenan ga watan rabi'ul awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 a watan turawa muna 27 kenan ko ga watan goma shekara ta 2020 Allah kaddara mana zama a cikin wannan masallaci na kofar arewa cikin garin Gumel don ci gaba da karatu a littafin al-adabul mufrad na Imam Bukhari yau za mu tashi darasi na casa'in da biyar a babi na ɗari biyu da nau kenan ɗari biyu da saba'in da biyu lambar hadisi ta ɗari shida da hudu irin littafi na kuma shafi na ɗari biyu da ashirin da hudu wancan satin mun ƙarƙare karatu ne da yake magana akan kunya matsayin alkunya a cikin musulunci da baiwar wanda Allah ya azurta da kunya da kuma gatse da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi duk wanda bai jin kunya ya aikata duk abin da yake so malamai suka ce kamar an warware imanin shi saboda kusan hadisi na karshe-karshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani yana dan uwansa wa nasiha ko wa'azi yana ga masa kunya nan ta cutar da kai kai ma kaza kai ma kaza manzon Allah sai kyale shi da'ahu fa innal haya'a min al-iman da galihi lalle kunya imani ce yau zamu tashi ne akan abin da mutum zai faɗa idan Allah ya kaddara mashi tashi daga bacci da safe babu ma ya qulu idza asbaha abinda mutum zai faɗa idan ya wayi gari yace haddathana Musa ibn Isma'il kenan at-Tabuzaki qala haddathana Abu Awana qala haddathana Umar an abihi an abi Hurairah qala كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال ماذا الله يكسن سيدنا ويقول هنا سوى أصبحنا وأصبح الحمد كله لله أصبحنا من ويقول وأصبح الحمد كله لله كما يهو mun waye gari dukkanin shi na Allah madaukakin sarki ne ba wanda ya cancanta a ba mushi sai Allah la sharika la bai da abokin tarayya la ilaha illallah kuma shi kadai ne abin bautawa wanda kamar ta sake tabbatar da kalmar shahada kenan bai da abokin tarayya kuma tabbas shi kadai ne abin bauta wa ilahin nushur idan an tashi alkiyama kuma gare shi za mu koma wa idza amsa qala haka nan idan ya waye gari sai ya ce amsayna wa amsal mulku lillahi mun waye mun yini kuma yini ko mulki ya yini shi ma a hannun Allah maɗaukakin sarki walhamdu kulluhu lillahi godiya baki ɗayanta ta Allah ce la sharika la bai da abokin tarayya la ilaha illallah shi kaɗai ne abin bauta wa ilahil masir makoma a gobe alkiyama a hannun shi take shi kaɗai Allah maɗaukakin sarki hadisin da'ifi ne don haka ba zan tsawaita shirki a kan shi ba lafazin da ya inganta wanda ake faɗa idan an waye gari insha Allah za mu tada shi cikin littafi din Allah ba mu dacewa babu man da afi ghairihi min ad-du'a'i babin da yake magana dangane da wanda yayi addu'a amma kamar ba ita ce ya dace yayi a gurbin ba kai addu'a amma ba na addu'a ce ta fake ka yi addu'a amma ba irin addu'ar ya dace ka yi a gurin ba ko kuma akwai wacce ta fi cancanta a yi a gurin ko kuma ka yi amfani da lafazi mai harshen da moto duba a so a yi a cikin addu'a kai tsaye abin da kake so a hannun Allah shi ake so ka faɗa kuma duk lafuzan su zamanto Allah kaɗai ka nufata shi ne abin da babin zai karanta da mu حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده قال أخبرنا محمد ابن عمرو قال حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yace innal karima ibnal karimi ibnil karimi ibnil karimi yusuf ibn yaqub ibn ishaq ibn ibrahim khalil arrahman tabaraka wa ta'ala qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mai daraja dan mai daraja jikan mai daraja dan mai daraja aka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya siffata shi wanda yake gwada maka gilli ko hasada babu ita tsakanin annabawa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam labarin annabi su zai bada amma sai da ya gaya mashi falalar da Allah ya mashi kuma duk duniya shi kadai ne mai irin ta shi annabi babansa annabi kakansa annabi baban kakan shi annabi kuma duk manya cikin annabawa suna cikin annabawa ashirin da biyar da suka fi alfarma biyar da suka fi daraja a cikinsu har wa yau kakansa yana cikinsu sai manzala zai ba da labari a kansa sai ce mai daraja dan mai daraja jikan mai daraja shi kakan dan mai daraja waye sai ce yusuf alaihi salam dan gidan ya annabi yaqub alaihi salam dan gidan annabi ishaq alaihi salam dan gidan annabi ibrahim khalilur rahman badadin Allah madaukakin sarki da lafazin alqur'ani wanda Allah ya faɗa a matsayin badadin shi to annabi Ibrahim ne alaihi salam ko ka sai majidadi a Hausar zamani ko eh to badadin Allah ko majidadin Allah to annabi Ibrahim alaihi salam shine duk abin da yayi bai da guntun zargi a gurin Allah in me ya aikata ba za a ce masa dan me ba shine matsayin khalil shi yasa annabi Ibrahim Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi kuma tasa kulla ɗin ta tabbata ne a hadisance ya ce Allah maɗaukakin sarki ya mai da ni majidaɗi kamar yadda ya mai da annabi Ibrahim majidaɗin shi don haka duk cikin mutane ba ni da wani majidaɗi ko ba ni da badaɗi inda zan yi badaɗin mato da abubakar alaihi salam a abubakar radiyallahu anhu da shi ne zai zama to badaɗina to ita kuma mas'alar kulla ba a raba ta tsakani guda biyu in ka ce wane shine badadin ka to duk duniya ba za ka sake badadi ba saboda me wata kila iya samu wannan yana so wannan baya so kaga ra'ayi bi hadu ba kenan ko in kawa dayan dayan sai ya ji zafi in ka kiwa dayan dayan ya ji zafi shi yasa to yace tunda Allah ya rike ni badadi duk cikin mutane ban ni badadi to dai ta yi fadar faralan annabi ya wa Yusuf alaihi salam sai ya fada fa kar ku manta ha yo baban kakan shi shine badadin Allah Khalilur Rahman tabaraka wa ta'ala wa takhadha Allah Ibrahima khalila qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce laula bistu fi sijni ma labisa Yusuf thumma ja'ani da'i la ajabtu إذ جاءه الرسول فقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace da na zauna a kurkuku malabi sa Yusuf irin zaman da Annabi Yusuf alaihi salamu yayi in dade irin dadewar da Annabi Yusuf yayi kuma ja'ani da'i sannan mai kira yazo daga fada fito zaman ka ya kare la'ajabtu manzo Allah ya ce an sa zan yi me kiya zan yi kawai tafi kaga a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama in ka dade a kurkuku aka ce ma fito kaka ce ni fa ba zan fito ba sai an tantance waye mai gaskiya fata din tukunna eh shi da abin da ya sa Imam Bukhari kawo shi babu man da afi ghairihi min ad-du'a wanda yayi abin da kamar ba shi ya dace a gurin yayi ba to amma shi annabi yusuf alaihi salam shi manzon Allah ya faɗa ne don nuna falalashi laifi yayi kuma laifin da duk wanda ya karanta kisar annabi yusuf alaihi salam ya san ba na shi bane Allah ne ya raba cin duniya a biyu ya bashi ɗaya suka zauna da mace a gida ɗaya su wuni su kwana su wuni su kwana ga jarabar kyau a gabanta wajen wata rana har ta kasa mallakar zuciyarta ta ce zo mu je ta taya ni aiki in sun shiga ɗaki ta kulle ta ƙare shiga ta kulle ta ƙare shiga ta kulle wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak ta kukkulle kofofin haka Allah ce ghallaqat bi sigatil mubalaga rufewar irin ta kir wanda ba wanda isa ya buɗe wa qalat haytula tace na gama kimtsa maka qala ma'adha Allah innahu rabbi ahsana maswaya yace ina neman tsarin Allah madaukakin sarki ubangida na ya kyautata min makomata mana shi wannan mai gidan naki duk abin da nake da bukata a duniya ya nuna da lokacin da aka tsinto shi a rijiya aka saida shi bi samanin bakhsin da rahima ma'aduda wa kanu fihi min az-zahidi da ya tsaye shi duk da ana kankamin shi yana kawo shi wajen matar sai ce akrimi maswabu ki kyautata inda zai zauna ki kyautata rayuwar shi kar yayi kuka kar yayi daji to wannan karamcin da aka mai da girmamawar ayyuka ya saka sai ce ba zan iya ba innahu rabbi akrama maswabu idan yana nufin rabbi uban ɗakin shi kenan wasu mun suka ce a tabbas ubangiji ya kyautata mun matsayina da darajata wataƙil yana ji a jikinsa nan gaba zai zama tabbataccen annabi da haka duk wanda Allah zai mai da annabi yana da ɗabi'u na mutanen ƙwarai mutanen arziki tun daga yarinta ita ina ko rabbi a hasana masuwa suna wannan cece kuce din ya ga cewa da gaske take idanta ya rufe heɗaninta ya tsaya car sai ya juya a guje ita kuma yana zara kofa tana binsa tana bi da gudu yana zarewa har Allah ya kaddara rigarsa ta yage an zo kofa ta karhe ta yage kuma ga ubangidan ya zo shi tana ganin shi ta san mace in dai shari ne ba ta bukatar rahasa sai ta ce ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw azabun adim suna haduwa sai su ce masa meye sakamakon wanda yake bukatar iyalinka da barna kan ya ansa ta ce illa an yusjana akai ya daure kawai au azabun alim hatta kawo kara hatta yi zargi hatta yi kara hatta yi hukunci shi kuma mijin ta ce kamar ba abin da zai kenan ko eh illa an yusjana au azabun alim shi kuma ce a'a hiya rawadatni an nafsi ita ce ta bukace ne lalle a gare ta wa shahida shahidu min ahliha Allah ce to a gidan a samu mai shaida wasu suke jinjiri ne wasu ce dattijo ne kuma dai waye dai Allah ce a gidan aka samu mai shaida in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa kadhabat wa hiya min as-sadiqin a duba in rigar shi ta gaba ne ta yaki kaga kawo kai shi ne yayi aka takoma ya furge tayaki in kwata baya ne to gudu yake ana kamo wa har rigar tayaki mai gidan ya duba gaban rigar ya duba baya sai ya ganta riga cek tayaki sai ce yusufu a'arbi an hada a'arib an hada ya ce yusuf ka kau da shi an gama cutarka an so a bata ma suna a'arib an hada wastaghfiri li dhanbiki ki je ki nemi gafarar zunubinki innaki kunti min al-khabi'in kin yi kuskure tunda dai Allah ya kaddara barnar bata faru ba gidan manya ne a katsa a rufe barna ta fito daga babban gida to ta hu barnar barna sai shi a katsa a rufe shi kuma ya dan baya bari nan da nan sai shiga gari yake wa mata gulwai kun san me ya faru a gidan prime minister ai wai ta rasa wanda za ta nema he baranta an riga ta yagi an yi shari'a abun kunya an ce a lullube yake nan mata sai suka ɗauka a cikin gari Allah wadai a ce uwar gida ta nemi yaron gidanta Allah wadare kai a mata ba mu kunya ta zubar da mutuncin mata an yi kaza an yi kaza ita kuma da ta samu labarin duk abin da ake faɗa a gari ta ce ta ba ku san ba Yusuf ne da kun san ba za ku yi wannan zargin ba ta ce to a taho walima duk matar da ta isa matar babban mutum ta zo ana gayyatar ta ita ma da ta tashi mugunta a cikin kayan da za a ci sai ta kawo sabbin wukake kuma ta kawo abin da yake da bukatar a yanka sai da zama ya yi zama an fara cin abinci an fara yanke yanke ta ce kawai yusuf fito ta wannan kofar ka wuce ta wannan kofar abin da ake da bukata kenan ka san mutum ta sako ka a gaba sai dai gyaran ubangiji da aka ya fito ya keta ta gabansu فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم suna ganin shi Allah ce nan da nan suka tambama shi akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna nan da nan kawai sai hannu tsit tsit tsit jini kawai na zuba ba su ma san yanka hannunsu suke ba saboda tsabar kyau da Allah ya mashi suka ce ma haza bashara wannan ba ma mutum ba ne in haza illa malakun karim wannan a cikin mala'ikun na Allah ma mai daraja ne ta ci gari kenan ko? da haka da aka kare kowa ta dawo hayyacinsu yusuf ya ɓaci kowa hannu jini jaga-jaga da ce to kun gafa ku duka abin da aka yi bai wuce sakan biyar ba ko sakan goma ko minti ɗaya hannunku kaca-kaca-kaca ya yanki yare da nake daune da shi tun yana ɗan mai tsitsin yaro har ya kawo marhalar balaga kuma ba samu san matsi ba sai tsausa ya tak za ku zarge kuma sai suka dawo suke nema su lallaba mata annabi yusuf da ta ga duk matan manyan garin sun fada ba wacce wanda za ta sake masa gori sai kuma ta yi rantsuwa da Allah ta ce kuma na rantse da Allah in ba kai abin da nake so ba wallahi tallahi sai na wulakanta shi kuma sai daga hannu ya addu'a rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa ila tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min al-jahil yace Allah in je kurkuku ya fi mun alkhairi akan wannan musifar da suke gayyata Allah in baka bani dauki ba baka bani kariya ba asbu ilaihinna zan karkata zuwa gare su in na amsa abin da suke bukata zan wayi gare cikin jahilai dan haka Allah madaukakin sarki sai ya kauda masa kaidin nashi aga kai ga kara tunda yanzu duk manyan gari ne kowace ta koma gida madan hannu a yanke kai ka san za a yi mitin wani me ya faru aka ce ai wani yaro ne ya fitina matan manyan gari duk hannu ya yanke to su kuma gasan suka tashi kare mutunci sawai sun kare sai to abin da ya fi alkhairi wannan yaron kar a bar shi ya zauna cikin gari fitina ce ba mu da sauran aminci akan matanmu a kai shi a kulle a kai aka kulle yana nan a kurkuku akan haɗa shi da yaran sarki duk an san kisar da a gurguje kawai so nake ku gane da yanayin zaman da ya da kuma yanayin yadda ya je gidan kurkuku din aka haɗa shi ɗaya ya so a haɗa baki a cuci uban gidan a kashi ɗaya an ba shi kuɗin bai karɓa ba ya zo da aminci da aka bacin an yi bincike aka tabbatar da wannan da gaskiyarsa aka ce fito annabi su ce in ka je ka gaya wa sarki dai akwai mutumin nan da aka ɗaure ba haƙinsa abinci ko fayil ɗin shi duk kotun duniya haka tana faruwa a kai ka zaman wakafi a manta wani ka ji shekara ashirin wani shekara talatin wani tun ana samu masu bibiya har a rasa yana fitowa daga kurkuku muntar muntar ya fito shi kuma fa an sahu shaytanu zikra rabbih fa labisa fi sijni bid'a sinin yana fitowa mara daina cewa sarki wannan fa akwai bawan Allah nan da yake kurkuku kaza da kaza a duba al'amarin sa sai ya manta kawai ci gaba da hayaniyarsa a cikin gari sai da ya zauna a kurkuku tsawon watanni bid'a sinin shekara uku zuwa tara duk suna daukan bid'a sinin wasu su ce shekara bakwai wasu su ce shekara uku ko shekara uku ce ba laifinka a kurkuku akwai tashin hankali ana nan ana nan sarki ya yi mummunan mafalki inda za a tuno da shi kenan kowane 'yan majalisa da masu bayani aka tara mai fassarar mafarkin kowane ya ce abghafu ahlam wa ma nahnu bi ta'wil al-ahlam bi alimi sai wannan kawai firgucin mafalki ne surute ne kawai na mafalki shi ko surutun mafalki bai da fassara sarki ce a'a wannan ya fi ƙarfin surutun mafarki abinda na gani gaskiya ne a je a kira wasu shi wannan da ya fata sai yanzu ya dawo ƙwaƙwalon sai ce to aiko akwai wanda na yi mafarki a kurkuku ya fassara mun mafarkin daidai da daidai ya ce zai iya fassara wannan mafarki da yake Allah bai kaddara fitowarsa ba aka tura mai da saƙon fassara mafarki ya ce ku je ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza yunwa ce za a yi duk duniya abinci zai kare abinda aka ajiye a cikin sto ɗinku shi ne za ku ci amma kar a sussuka a rika ajiye shi a zangarniyar shi tun a wancan lokacin suna da dabaru na preservation na abin da aka amfana ko yanzu idan ka samu gero wanda ya ajiye a damansa a zangarniyar shi idan nasa zai shekara biyu kai da ka tahe naka shekara ɗaya zai ke sa to wanda suke da asusu suna so su ajiye hatsi in sun hada da na bana da na bara sosai da su wani project to ba sa shasawa haka ake ajiye shi ba abin da zai saboda ita wannan zangarniya alfarma ce ya ce a ajiye shi a zangarniyarsa har sai abin da za ku bukata ya za ku taɓa duk duniya za a taho gurin ku neman abinci sarki aka fassara mafalki ya ga mafalki ya yi daidai da daidai sai kuma aka bincika da mai laifin wannan bawan Allah ai kaza ne kaza ne kaza ne ya faru aka ce to aje a zo da shi ana komawa a taho da shi ka zo sai ce a'a a koma a tambaya ma balin niswatin lati kafa aina aidiyahun me matsayin matan nan da suka yanke hannunsu laifina ne ko kuma laifinsu ne za a sake tuhumata ko ba za a sake tuhumata ba shi na nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce dani ne na irin wannan zaman ana ce ya fito fitowa zai shi ne ce to Allah ya jika annabi yusuf laula bisu fi sijini ma labisa yusuf thumma ja'ani da'i la ajabtu irja'ahu ar-rasul fa qala irji ila rabbika fas'alhu ma balu niswati allati qata'ana aydiyahum to da aka baka ce a tambayi mata dukkan matan manya hai aka tattaro su ku ga mana gaskiyar me yake faruwa ga annabi su alaihi salam me gayya mai aiki ta ce al'ana hashasan haqqu ana rawatuhu an nafsihi wa innahu lamina as-salihin ko sadiqin ko wanne ne wa innahu lamina as-sadiqin na ce gaskiya dai a yanzu ta yi halinta duk koyi-koyi ya ƙari ni na buƙaci ya zo kuma bai zo ba kuma wallahi mai gaskiya ne ikan aka gama aka kirawo shi aka wanke shi aka ba shi appointment a matsayin minista na tattalin arziki ko na adana amfanin gona wannan duk abin da za a ajiye da yadda za a ajiye da yadda za a kula da yadda za a saida shi zai zamanto a ƙarƙashin sa'idansa ne saboda ita ce hanyar haɗuwarsa da ‘yan uwan shi da iyayen shi muhallin shahid dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nuna alfarmar shi duk irin wannan cutuwar da ya ba laifinsa da mantawa da aka yi da shi amma yanzu ya ga cewa a tsaya a fito da gaskiyarsa ta fi masa alkhairi akan ya fito ake nuna shi cikin gari amma maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace dani ne fitowa zai wanda yake nuna cewa kenan falalar annabi Yusuf alaihi salam za ta zarta ta manzon Allah a bangaren hakuri na wannan yake nuna cewa falalar annabi Yusuf alaihi salam za ta zarta ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a ɓangaren haƙuri kamar yahu manzan Allah haƙuri kenan? na ba zai fi manzan Allah haƙuri ba nuna falalar wani a ɓangare baya nufi wannan ɗin ya fi ka falala to shi yasa duk masu hasada su rika hutar da kansu in ana zance a cikin al'umma aka ce kai ai wani gwani ne a ɓangaren kaza kar ka yi kokari ka soke shi cewa gwani ne a ɓangare kaza kai kuma baya ruhe taka gwaninta in an zo wani ɓangaren kai ne gwaninta Allah ya raba falalar da yawa ko manzo Allah ya faɗi haka din ne dan ya nuna shi alfarmar annabi Yusuf alaihi salam kuma duk da ƙarhe da aka je ƙarshen faifan ƴan uwansa suka ce fa Allah ya fifita ka akan mu mun yadda mun yi kuskure meye makomar al'amarin mu sai ce la tasriba alaikum al ba ku da wani zargi yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin Allah zai gafarta muku Allah mai rahama ne mai jin kai ba wani zalwar zarafi magana ta wuce duniya da lafiya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya cin maka da yaki aka taro Qurayshawa sai me kuke tsammani zan muku sai suka ce anta ibnul karim anta ibnul karim wa ibn akhi karim ai kai da ne mai daraja a cikin mu dan dan uwa mai daraja da suka ambata masa ɗa ne mai daraja ɗan ɗan uwa mai daraja sai na rantse da Allah ba zan bari annabi Yusuf ya tsallaka ni ba shi sun masa laifi Allah ya bashi dama ce la tasriba alaikum al-yawm yace shi ma sai izhabu fa antum khulafa ku tafi kowa yana da cikakken yanci kar kowa ya tsangwame ku an gama yace ba na so a je lahira a ce annabi Yusuf yana da wata alfarma daban da ita to haka ake son mutane na kwarai masu alfarma in ka dara mutum ka yadda ka dara mutum kar ya zama to abokin gabanka in an yi ka shanye sai Allah ya kara ma daraja in an yi ka shanye sai Allah ya kara ma daraja in ka sa ka maida to sai Allah rika dawo da kai daidai da matsayinka kana yi yana rage ma ana yi ana rage ma har sai ka dawo kuna dungure dungure saboda me kai ne ka so haka ne amma idan ka tsallaka mutum to watsa mai kasar shi sannu a hankali duniya sai ta ce wane bai kyauta ba ba ka bukatar ka buɗe bakinka Allah ya samu dace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa rahimallahu wa rahmatullahi ala lutin Allah ya jikan annabi lut alaihi salam in kana la ya'wi ila ruknin shadid ai ya dace ne ya koma zuwa ga bango mafi ƙarfi me yasa manzo Allah ce ya dace ya koma zuwa ga bango ne mafi ƙarfi yace lokacin da mutane suka fi ƙarfin shi suka bukara gidan shi suna so sai sun yi lalata da mala'ikun da suka zo gidan shi hankalinsa ya tashi da kansa yake musu wa'azi ku je ga mata nan a cikin gari gidan wani gidan wani ku je ku yi zina ya fi muku alkhairi akan wani al'ada ta ku hankalinsa ya tashi baki sun zo mashi so abin da kaji annabi yana gaya maka cewa haula'i banati hunna afharu lakum fattaqullaha wala tukhzuni fi ghaibi wannan ƴaƴana ne mata ma'ana ƴaƴan da suke garin aji ƴaƴan shi ku je ku yi aure in ka auna a ma'auni na mutuntaka zina haramun ce Allah ya ce kar a zo wajen zina amma mai yin zina ya fi zama mutum akan mai yin luwaku mai yin zina ya fi zama ɗan adam akan mai yin luwaku mai luwaku kai tsaye dabba ne kwakwalwar a rufa take yasa kawai ana cewa baki sun zo kowa ke tururuwa ga wanda bai taɓa ɓaci ba bara a bata shi kun aula'i banati hunna azharu lakum fattaqullaha wala tukhzuna fi dhayfi ku ji tsoron Allah kar ku kunyata ni cikin bakina ku ji tsoron Allah kar ku kunyata ni wani gun suke ce masa inna rusulu rabbika lan yaslu ilayka mu manzanni ne na Allah ba wanda zai ka bas an banza lan yaslu ilayka to lokacin da ya ga gaske ne babu abin da zai iya yi sai ce law anna li bikum quwwa ina ma ina da karfin da zan hukunta ku a take au awi ila rukunin shadid ko in koma zuwa ga dangi na su faɗe makamu in yaki wannan ɓarnar taku yanzu kukan da yake bai da dangi inda yana da yawan dangi da ba zai bari ba wannan ɓarnar ta faru to shi yasa wani lokacin dangin ka hayo albarmukai duk wanda yake son ka a duniya duk wanda kuke da abota da shi duk wanda kuke abin da kuke wallahi akwai ranar da za ta zo in aka juya damar ka babu dan uwanka hagunka babu dan uwanka gaban ka ba dan uwanka bayan ka ba dan uwanka eh mutane sun yi Allah wa darai da kai so duk yadda dan adam yake karya bari nasu ya kwace masa inda yadda za a au awi ila rukunin shari ya kamata a ce ina da wasu dangi masu karfi mu haɗu da su mu yaƙe ku akan mu bari ku yi wannan barna din shine manzon Allah yake cewa ai ya kamata ya koma zuwa ga bango mai karfi ma'ana ina ma a ce a lokacin taimakon Allah ya nema kai tsaye shi ne magana yanzu so ya yi a ce yana da dangi ya yi fada to me ya sa bai koma zuwa da Allah ba kai tsaye au'awi ila rukunin shari ko da ta ɗauka annabi yusuf yana nufin yana komawa ne zuwa ga Allah to amma tun da kalmar ta yi kama da harshen damo zai iya zama towa Allah yake nufi ko dangi yake nufi sai manzo Allah ya ce Allah ya ji kanshi ina ma kai tsaye agajin Allah madaukakin sarki ne amma da kuma bayani bai face annabi Yusuf annabi Lut alaihi salam manta waye da Allah idan tsanani ya zo a mutum duk zabin da ya zo gaban sa dauka yake au awi ila rukni shadid fama ba asallahu ba'dahu min nabiyyi to tun daga ran da annabi Lut alaihi salam ya faɗi wannan kalmar au awi ila rukni shadid Allah bai taba turo annabi a bayan shi ba illa fi sarwatin min qaumi face a cikin yalwar dangi haka Allah ke turo shi tun daga ranar Allah bai sake turo na annabi ba sai an duba dan dangi mutumin da yake da ƴan uwa yake da surukantaka yake da amine ta ko ina ba za a bari a taɓa ba sai a ce to kai ne to kuma nan a cikin al'umma in ana so a zauna lafiya kalau haka ya kamata a yi duk mukami idan za a bada na siyasa ko na sarauta ya kamata a ce mutum yana da bangon da za su kare shi in kuka ɗauki kawun sula ɗan tsuntuwa barna za a yi bai da kowa a garin idan ƙonewa za a yi tattara nasa ya nasa za a yabo aka in ciyaman kuka ɗauka ko gwamna ana lalime da daga ina suka zo ta adara ne ko ta mai dubu ta maroko ko ta tadi to akwai matsala ku duba wanda yake ɗan cikinku kun san matsalar ku ya san matsalar ku duba la'i ba zai guje ku ba to wanda in kuka bashi amana in Allah ya zai kwatanta daidai gwargwado haka in sarauta ce yasa za a ga duk wanda za a ba sarauta sai ya zama to a gidan martaba ko so kuma ƙarshen dangi dai ai ƙarshen gidan sarki ko kuma duk wanda ka taba so yake a ce yana da dangantaka da gidan to tsari ne na ubangiji tsarin sarauta da tsarin mulki so ake yan ciki masu dangi masu bango wanda za a iya cewa kulle kowa ya zo ya ba su kariya abin da ake da bukata amma fada ya taho maka ko a ɗauka hannu sai ana fanda ma to ai an samu matsala ke kai kana jin hauhinsu su suna jin hauhinsu kai da gilli su da gilli to an samu matsala ke amma ana cewa kai kowa ka gaya miƙe kar a taɓa masa nasa to wannan sai a zauna lafiya kan duk inda mai mulki yake yana da buƙatar ya ga cewa ana ƙaunarsa ana ba shi kariya yau idan mai mulki ya fito kowa ya tir da shi ya kauda masa kai wallahi duk karfin halinsa ƙarya ke zuciyarsa a ƙarya take yasa musulunci ya halatta kamar da na faɗa a wajen walima idan shugaba yana da buƙatar gunda zai ɗauki hukunci mai ƙarfi to yana zuwa sai musulunci ya sunnata a nan gurin ne kaɗai ya kamata a miƙe mashi yana zuwa kowa ya miƙe ya juya ya kalla ainan duk gurin nawa ne zai je yana da ƙarfin hali to ba zai ba kuskure a wani hukunci kai tsaye zai yanke hukunci sa'ad ibn mu'az lokacin da aka mashi rauni a yakin khandaq an yi duk maganin da za a yi raunin yaki tsayawa sai tabbatar mutuwa zai sai ce Allah ina neman alfarma ɗaya karka bari a zare raina sai na ga hukuncin da za a yi mai yahudawa ana nan kwa da aka gama tattaro su aka tare sai manzon Allah ya ce a kirawo sa'ad ibn mu'az ya musu hukunci yana zuwa aka ce waɗannan duk abin da ka hukunta hukuncin ka ne to amma manzon Allah saboda ya bashi wannan alfarmar yana tahowa an dauko shi akan stretcher manzon Allah ya ce umu ila sayyidikum ku tashi ku karɓi shugaban ku yana zuwa kowa sai ya miƙe to wannan miƙewar da aka yi ita ta ƙara masa ƙarfin gwiwar ya yanke hukunci bai da barazana wani hukunci kai a waɗannan mutane ya ce mazan Allah a duba duk wanda hamatarsa akwai gashi ko mararsa akwai gashi a kashe ɗan maza wanda aka duba bai kai balaga ba a bar shi a bautar da shi ana gama yin wannan hukuncin mazan Allah shi a rika kamo su aka rika kamo a ɗaya bayan ɗaya ana sarewa ana sarewa ana sarewa aka sa ibnu mu'az sai da kusa aka gama sare su sannan Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwar shi to kaga kenan duk inda shugaba yake yana da bukatar ya ga cewa mutanensa suna tare da shi su mutane suna da bukatar su ga shugaba yana tare da su to tun daga wannan ranar Allah bai sake turo annabi ba face sai dan dangi a cikin dangi qala muhammad muhammad sai yake cewa asarwa abinda ake nufi da asarwa al-kasratu wal man'a yawa da kuma iya bada kariya ko isa a bada kariya su da abinda ake kira asarwa Imam Bukhari yace babu nakhilati min ad-du'a babin da yake magana akan an-nakhilati min ad-du'a tsaftace addu'a ko tace addu'a ga Allah madaukakin sarki in zaka yi addu'a Allah ya ga da gaske kake shi kake roko haddathana Amr bin Hafs قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مالك بن الحارث أنا عبد الرحمن بن يزيد قال كان الربيع يأتي القامة يوم الجمعة الربيع ibn Qusay yana zuwa wajen Rabi'a a duk ranar Juma'a su zo su tattauna shi wannan Ar-Rabi' din malamai suke ce mashi shine ma'adinu sidqi kamar wata ajiya ce ta gaskiya haka Allah ya shi in dai kana buƙatar gaskiya to in ka samu Ar-Rabi' ka gare to yana zuwa wajen Alqamatu Alqamatu shi kuma almajirin Abdullahi dan Mas'ud ne a duk ranar Juma'a fa idza lam akun sammata arsalu ilayya Abdurrahman sai ya ce idan arrabi ya zo wajen alƙama bana nan sai a tura a ce mashi zo saboda ana da buƙatar zaman kowannensu yana nan fa idan lam akun san mata arsalu ilayya fa ja'a marratan wa lastu samma wata rana arrabi ya zo yace bana gurin suka tattauna wata kil an tura neman shi ba a same shi ba falaqini alqamatu wa qala li sai muka haɗu da alƙama sai yace da ni alam tara ma ja'a bihi arrabi ka samu labarin abin da rabe ya zo da shi yau wannan juma'ar ka ji maganar da ya kawo ƙala rabe da ya zo sai alam tara aksara ma ya da'un nas wai ba ka yi la'akari da yadda mutane suke yawan addu'a ba kowa to Allah ka yi mana Allah ka yi mana Allah ka yayi Allah ka bamu Allah ka canja Allah ka ƙara ba ka ga yadda mutane suke ta yawan addu'a ba wa ma aqalla ijabatahum baka yi la'akari ba da yadda Allah yake amsa addu'ar kadan a ciki in an yi dari da kyar Allah yake bada ɗaya wani fatin a zamanin tabi'ai da guntun sahabbai a duniya mutane suna addu'a amma Allah bai amsa ta yasa duk yadda kuka samu kwallon shugaba kwado duk ku yi ta alkunut ku yi ta kibiri aka dai ta kibar da ku wallahi ba abin da za a yi saboda ku din zukatan ku irin nasu ne duk makaryata ne eh da an samu dama kowa barawo ne wanda yake gwada maka halin mu irin mu irin mu duk inda aka samu rumbun ajiyar abinci duk da sun wade gonanin da matsalar su ko duk inda rumbun ajiyar abinci yake mutane da gudu za ka gani wannan bahu biyu wannan bahu uku wannan ya dauko makaroni wannan ya dauko spaghetti tabbas shugabanni sun sa talakawa a yunwa amma wanda yake gwada maka su ma talakawa in suka samu dama irin gwamnonin ne duk zuciya ta barayi da haka da gudu haka za gani wani adano shi shi asta ma ya rasa inda zai dauka kan dawa ko kan rika ba ke gudu ya rasa inda zai dauka saboda saboda idansa ne idan nasa ya riga ya rufi da zuciyar ce kusan kowace zuciya ba ta da kyau amma babban mai matsala gwamnati suke da matsala kowane irin ajiya aka wa abinci kowane irin hadafi ake da akwai ba a bari mutane su shiga yunwa su shiga annoba ba a raba musu abinci tsarin musulunci ne kuma tsari ne tun duniyar da gwamnati ita ce take ajiye abinci talaka ba su da hankalin ajiye abinci gwamnati take ajiyewa da an ga tsanani ya zo sai a ce to a fidda saboda kar a bari kaya yayi tsada dan Allah lokacin da ake sai bayin kafa yar Hausa dubu ɗaya ba kaɗan ko dubu ɗaya da kaɗan ake sayar yar gwamnati dubu ashirin da biyar mu da muke bakin boda ba ko dubu ashirin da biyu ko dubu ashirin da uku don Allah waɗannan waya houses ɗin da aka karya inda an fuddo abincin an raba shi a wannan lokacin ya za a yi wannan abincin ya yi tsada wallahi ba zai yi in ya wani ya buɗe sitan sai ya fuddo kaya wallahi sai farashin kaya ya kari to da ne sun raba a hankali da an samu lafiya to amma kuma kai ma ka shiga ka ɗauka har waye bai canja ba sunanka sunanka ɓarawo nan ba naka bane ba eh amma dai wannan ɗin yana gwada maka cewa zuciyar har yanzu ba a wanke yake ba alam tara aksara ma yad'u an-nasa wa ma aqalla ijabatahum kadan ne Allah yake amsa musu yasa ga mutum idan ya zauna sai ya zage duk wanda yake so ya zage me yayi matsalar barawo ya azurta ɗan gidansu yayi kaza yayi kaza da ka zo in ka meka masa wata naira dubu hamsin in ya buga babar duk a gurin ma da zai san an bashi ana zo ya sai wannan ya sai wannan hairu ko jakankuna kuma he gida dan me yasa ka mata da ƴan majalisar ta ku yanzu he matarsa he ƴaƴansa sai kannuwansa in an yi sa'a kenan so duk su ce iri ɗaya ce da haka yake cewa to lura da yadda mutane suke ta yawan addu'a amma Allah bai karba musu in masifa ta tunkaro mutane su yi ta yi Allah ka yayi Allah ka yayi Allah ka yayi Allah sai hana wa ma aqalla ijabatuhum wa zalika anna Allah azza wa jalla la yaqbalu illa an-nakhilata min ad-du'a abin da ya sa shi ne Allah baya karɓa sai addu'ar da aka yi da dakakken zuciya don shi, zuciyar da ba ta kallon ko'ina sai Allah, ba shakku ba inda inda ina da yaƙini idan na Allah zai amsa, a mutum duka ba ne ba. Wata kisa da ake badawa an fita roƙon ruwa, wani mutum bako da ya zo gurin kawai sai ga mutanen gari suna ta tururuwa, suna ta tururuwa. ta ina za ku je suka ce roƙon ruwa zai ce ba ku shirya ba saboda mai duka ya gaba mai umbrella a cikinsu inda da gaske kuke da za ku je roƙon ruwa kun yi a maki ko? so inda zuciyar an yadda muna da amulki tsakaninmu da Allah Allah zai amsa wallahi tallahi za a fita kowa bazara zai ɗauka shi sa ce wallahi ba ku shirya ba kawai wani yaro ya kalla kwaya ɗaya shi ne riko ‘yar bazara ko ɗan bahu da irwa ta kowace idan za a amsa muku albarkacin wannan yaron shi ne yake da yaƙini idan aka yi addu'ar Allah zai zubar da ruwa so irin wani addu'ar ake da bukata kana zaune ka ga mota da gagagagaga ta taho da gudu ka ɗaga hannu ka ce Allah ta kama ta birki wani koya addu'a za ka ga yana ƙoƙari kuma ya zabar to idan yayi kokarin zabura wannan yake gwada maka ta bai gamsu ba Allah zai karba to duk addu'ar da aka raba ma Allah Allah zai karba ta da haka duk wanda zai roki Allah ya roke ta kai fi ɗaya tak yana da yakinin zai amsa haka ita ce in an rasa to shi yasa zaka yi tai kace ni na roka na roka baka roka ba in ka rokan Allah zai baka وذلك أن الله لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء قلت سيشي أبنا عبد الرحمن يجي أوليس قد قال ذلك عبد الله أين وانا مجانا عبد الله دم مسؤول ما يفعل قال سيشي وما قال سيألك أمي سيشي مستوشي عبد الله دم مسؤول ما يفعل قال قال عبد الله لا يسمع الله من مسمع Allah baya sauraron addu'ar mai yi don a gane ya iya. abinda muke da matsala shi yanzu ko mutuwa aka yi wani alarama in ya fara a kawo a kawo abinda yake so a gane ya iya addu'ar mamaci rabbana rabbana rabbana rabbana abinda ake so ɗan uwan mamacin su gamsu ya iya addu'a yana son wannan yasa Allah ba zai karba ba in zuwa aka yi kaza kowa so yake ya nuna cewa ya bada faɗi a kawo a kawo a kawo so yake ya nuna cewa shi tsaya tsaya iya addu'a abinda yake ba mu matsala kenan ke sa wani lokacin abin da ya fi maka sauki ɗan ƙananan lafazi irin na manzan Allah ya fi kaucewa da gariya hasanallahu azaaku wa ghafara limayyitikum Allah ya ba ku hakuri Allah ya ci kan mamacin ku tafi duk abin da zaka kaba da ta tsallaka wannan ba inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajlin musamma faltasbir wal taqtasib kai hakuri ka nemi ladan hakuri Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta mishi to yanzu matsala in ka je kawo mutum ta'aziyya har Allah sarki wani ya rasu Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta mashi Allah ya sa ya huta in ka rike ga sai arab arab za ka ta mala ayi addu'a ita waccan mutum saboda haka yana da buƙatar zai ka ba da faɗi ka ɗauko ka ɗauko ka ɗauko a ƙur'ani ka ɗauko a hadisi in ba ya sa ba ya ga yana dandamo ta da sunan aljanu da sunan wane an samu matsala shi yasa kai ɗan ƙananan abubuwan da manzon Allah ya fi kubutar da kai daga cikin riya to duk wanda ya sa riya yayi dan aji a san ya iya Allah ba zai karba ba inna Allah la yaqbalu min musmu'i wala mura'in Allah bai karbar wanda yake addu'a dan mutane su ga cewa yana addu'a wala la'ibin Allah baya karbar addu'ar mai wasa ka daga hannu ya kace ka ga yake faruwa baka hirya ba kenan kana gaban Allah kana roƙonsa har ka san an taka birki Allah ba zai saurare ka ba Allah ya wuce yadda kake tsammani wallahi idan kana gaban Allah so ake duk abin da yake faruwa a sasannin ka kakka sani in ka sani kakka ba shi muhimmanci ina ji na sha bada labarin majnun laila so da ke ka gane ya ake buƙatar ikhlasu majnun laila ya nemi budurwarsa ya nemi budurwarsa laila ya rasa ta kawai yana a gari ya ga kare ta gudu sai wannan karanta ne kuma duk inda za yi wajen laila za shi kawai da gudu babba kare yana gudu yana bin kare da gudu shi dai ya tabbatar inda ya taka birki a nan laila take mutane sun kabar da sallan magariba suka gaihi da gudu to sai haka ake bin da kallo kare ya ci birki sai ga laila aka tattauna aka yi abin da za a yi dasar ya ga abin sai shi ya dawo shi bai ma san magariba ta yi ba eh yasa saurayi idan ya tuso aure a gaba kawai ne dai Allah ya gara duk abin da a wallahi ai ustaz ya ce tana da hankali wallahi tana da mutum duk abin da za ba zai gane ba sai an yi auren wannan da aka dawo da naka sallame sallah aka ce wai lafiya sai sai ba sallah ka zo ka wuce a guje ba kama san muna muna sallah ba sai ikon Allah yace na rantse da Allah da kuna san Allah irin yadda nake san Laila ba wanda zai san na wuce shi kaga da yake san da gaske yake bai ma san suna nan ba kuma bai damu da waye zai gan shi a gari ba kawai abin da yake da bukata ya gan shi gaban Laila yace to na rantse da Allah yadda nake san Laila da haka kuke san Allah ba wanda zai san na wuce so in kana gaban Allah kada wani abu ya dauke ka in kana yi kai kai tsaye kuma lafiya da Allah zai amsa maka ka jarraba in kai da gaske dan Allah kuma wai dan ka gwada baka ce to bari an gwada an gani zai karɓa ko ba zai karɓa ba ka samu eh kai da gaske wallahi duk abin da kake nema duk girman sa wallahi za ka samu ko shakka babu eh wala la'ibin wala da'in da'a illa da'in da'a yasbutu min qalbi wanda kawai Allah yake karɓa sai wanda ya yi addu'a tabbaci addu'ar ce a zuciyarsa kuma soke Allah ya amsa mashi. Wa zakara alkamata, sai alkama yake cewa, alkama ya tuno? Ƙala na'am sai ce, ƙwarai na tuno Abdullahi ɗan Masauri ya faɗi wannan magana. Wai da ka faɗa, alkama ya tuno cewa tabbas Allah ɗan Masauri ya faɗi wannan magana? sai ce tabbas ya tuno Abdullahi dan Mas'ud ya faɗi wannan maganar Allah bai karɓar addu'a sai wanda ya yi ta tsakanin shi da Allah kuma yana da yaƙinin Allah zai karɓa masa wannan addu'a din mu karanta hadisi na ƙarshe sai mu kwana akan shi hadathana Muhammad ibn Ubaidillah qala hadathana Abdul Aziz ibn Abi Hazim an al-Ala an abihi an Abi Huraira anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala na'am bab babi liya'zimi du'a mutum ya dage akan addu'a ya kambama addu'a shi yayi ta da gaske fa inna Allah la mukriha lahu ba abin da yake turta sa Allah kawai ka roka kai sai duk girma abin ka faso Allah a jire ki حدثنا محمد ابن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي حازم عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا احدكم فلا يقول ان شئت idan ɗayan ku zai roki Allah kada sai Allah in ka so a kai ma ka san wasa ce to Allahu alim ko Allah zai gafarta mana ko ba zai gafarta ba zai gafarta wannan abun ka san fa wallahi masu bukatar aikin nan suna da yawa to ko za mu samu ba za ka samu ba saboda ka raba wa Allah shi Allah ne bukata a raba mashi ku je neman aiki da kowa da kowa da ɗan kowa kai ka roƙi Allah ka tsaya Allah ne ya turo ka za ka samu wallahi amma idan ka raba to Allah sai ya barka da dabara ka ko ba za ka samu ba ai kada ɗayan ku ce in shi ita wal ya'zimil mas'ala ya dage akan matsala yayi ta da gaske ita ce azima zuciyarka ajita ba ta sauci Allah kaza nake so kazan za ka bani haka Allah yake so ka roƙe shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yuhibbu abdan yuhibbu abdan lahuhan Allah yana son bawa mai naci mai balai ka sai wani in ya kwalla fare ya ga wata riga a jikinka yana so ko ruwa ba zai baka kasha ir wallahi kini nake ranka dai an kai wanki zan zo karbi hulan na ranka dai ga munan mun taho ba zai fita kai wannan ba hidi an huta to Allah haka yake so kamar shi ka riƙe mai ba ta ka birki Allah haifaka ba ne Allah so nake Allah bukata ta wannan Allah gadda gaske kake kuma abunsa kake nema zai baka wala azimil mas'ala wal yu'azzimur raghba mutun ya girmama bukatar shi kuma kana neman bukata karka tafi MPTP cin abubuwa to Allah ni dai ina gani jarin nan ko yar 2000 na samu sai ke sai da alawa daga birni a ka samu matsala idan jari kake nema ka nema da yawa wa ne babban jari ne na ya Allah mai badawa ne so duk in kana neman jari za ka shiga kasuwa inda gaske kasuwa za ka yi nemi wanda ya fi kowa jari yi harin ka fi shi ɗaya daga cikin shugabannin ƙasashen asiya da aka yi bayan an rantsar da shi mulki irin towar da shugabanni suke sai ya ɗauki tim ɗin shi zagaye duniya in ya ta ƙasar sai a ce ai wannan ƙasar suna da wani gini da ya fi kowanne tsawo a duniya sai jiyo sai kalli yan tafiya sai ce ku rubuta zai dawo na biyu in aka ji wata ƙasa a ce ai wannan ƙasar ana hada-hadar kasuwanci duk duniya kowa zuwa yake ga cibiyar kasuwa ga ta za ce ku rubuta za ta dawo a bayanmu kusan duk galibin abin da ya alkawari ya rubuta sai da kasarsa ta cimma wannan matsaya wallahu alam na manta dai malaysia ce kowace kasa ce a cikin dai kasashen asiya ɗaya daga cikin hargaban su haka yi duk inda ya zagaya ya buri sai da allah cika mai kaɗan ne bai karasa ba wani lokacin idan kaddarin ta tsala ta tsala arzikin ka yayi kasa duk ko kana so ne dai ka hakura amma dai yana nan a rubuce idan dama ta zo zani so abin da muka rasa ke da haka idan allah ya hore maka ka duba ka ga wani duk unguwar ku ya fi kuɗi sai ba komai nan da 'yan kwanaki ne muna hiri da Allah haka da ubara eh haka Allah yake so ya ji ta gaske kace eh in ka tashi bukata ana neman position na siyasa wani na ta asahi a dan dan goma wani na ta asahi councilor wani na ta ai kaza in ga sai ni kusa ni ni ne zan tsaya takarar gwamna kuma su gane da gaske kake gwamnan kake so za ka yi ba wata matsala duk wanda baka tsammani gwamna yayi kwana-kwana na haka aka ce wa gare hiban da Allah ko kuma Allah ya tsaya mai ya samu sabakin zo ya yi gwamnan nan ko wane ne ya yi gwamnan nan duk wanda ba ka tsammani gwamnan ya yi gwamnan nan ishu ne kawai Allah ce maka kun fa yakunu in Allah ya ce a yi za a yi ba abin da za a yi to duk abin da kake nema karka girgiza Allah zai baka fa inna Allah la ya'zumu alaihi shay'un a'aqahu ba wani abu da Allah yake wake wa Allah girma dan ya bada shi na ci hadisi na karshe a na biyun karshe ne hadathana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Isma'il ibn Ulayya an Abdul Aziz ibn Suhaib an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza da'a ahadukum falyazim fi du'a idan ɗayan ku zai yi addu'a yayi ta da gaske wala yaqul Allahumma in shi'ita fa'atini Allah idan ka so ka bani a'a manzon Allah ya ce karawa Allah wani addu'ar kamar gatse ne Allahumma zikirli in shi'ita a'a Allahumma arhamni in shi'ita a'a Allahumma zikirli Allahumma arhamni Allahumma a'tini Allahumma arzuqni in zaka roƙa Allah ji kamar kwatowa zaka yi haka Allah ke bukata fa inna Allah la mustakriha ala mustakriha lahu Allah madaukakin sarki ba wanda yake tursasa shi kuma ba wani abu da yake da girma a wajen Allah dan ya dauka ya bada a nema a wajen Allah Allah madaukakin sarki zai bada watakila ‘yan uwa sun gane sirrin da yasa suke samun jinkiri a wajen addu'a, ai da gaske Allah zai bada. Wanda suke zuwa wajen bokaye, me yasa kake ganin kamar Allah na musu talala, shi bokan yana gaya musu da gaske yake kuma shi ya da abin da bokan yake gina mashi. To, kai ma idan za ka je wajen Allah, ka je da gaske, kuma Allah ya ga da gaske kake wallahi ba za a gagare ka ba. Wane rike boka, wane rike Allah, kai ka san cewa faɗan ba ma shirya shi ba. ba inda boka zai je wala yuflihu sahiru ayyu ata assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya amin malam naje malam me daidai lokacin da mutum zai dauka a ƙarshen dare kamar lokacin da mutum ya farka ya ji ana kiran sallar farko shi ma ƙarshen dare ne ko a'a duk ƙarshen dare ne tunda ka faɗi lokacin da kake da bukata ko shi dare yanzu rana tana faɗawa dare ya shiga har alfijir ya fito rana dare ne sai ka auna nawa rana take faɗawa shida da minti kaɗan nawa alfijir yake fitowa biyar saura ko biyar da kaɗan daga shida zuwa biyar awa nawa muke da akwai awa goma sha ɗaya ce sha biyu ce sha uku ce raba ta gida uku ta farkon ka ce shida dare ya yi bakwai takwas tara goma watakila kashi na farko ya ƙare daga sha ɗaya sha biyu kana na biyu wataƙil uku tana shiga ko biyu da kaɗan tana shiga ka shiga ukun dare na ƙarshe so sallar isha ana so a yi ta a ƙarshen ɗayan dare na farko addu'a da za ka yi tsakaninka da Allah kuma a yi ta a ukun dare na ƙarshe Allah ba mu dacewa kwamitin karatu asusu ya yi ƙasa ana neman taimako daga gurin 'yan uwa 'yan kwamitin karatu suna tunawa asusu yayi kasa da haka wanda Allah ya hore musu abin da za su bada wanda suka zaga sai a sa musu abu lasu Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin wani ya yadda kuɗi sai matso ya karba idan nashi ne